فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلا الله سبحانه وتعالى godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci da albarka domin ci gaba da tafsiri na alƙur'ani mai girma wanda muna cikin suratul balad wanda mun karanto ayoyi guda hudu da cikin ta hanyar kokarin bayanin ma'anonin da suka kusa insha Allah za mu ci gaba da yani karatun wannan sura insha Allah dan tabaitaccen bayani a gurguje shi da wannan Allah wannan sura Allah madaukakin sarki ya bude ta da rantsuwa da garin Makka Allah ya ce za a uksimu bi hadal balad ina rantsuwa da wannan gari ne albarka garin Makka wa anta hayyu bi hadal balad Allah ya ce ina rantsuwa da wannan gari da albarka a lokacin da kake cikin shi ko kuma fassara ta biyu ina rantsuwa da wannan gari na makka a lokacin da ya halitta a gare ka kai yaki a cikin shi ne ishara zuwa ga yaki na fasu makka wanda da bayan ya gabata ya wani sun gaba wa da tsallaci ina rantsuwa da ma'aikin shi ne annabi adam wa ma wa da kuma zuriyar shi waɗanda ya haifa Allah ya rantsuwa da waɗannan ababen guda biyu akan لقد خلقنا الإنسان في كبد الله تحقيقا من أجل أدم في كبد الأشكال وحلا ترى اليوم يوم وهلا غوبا وهلا وكم وصل المستقى في كبد الأشكال وفي ليس أيوة أكتب ما في شاو عليك أما ne bayan da yake an gabata ya zai fassara ta farko kafi yau insha Allah kenan za mu ci gaba da yani wannan tafsirin wannan bashi nan gurin da muka tsaya jiya insha Allah za mu ci gaba da yani ayoyin da wani ɗauka ba shi ne ayoyin da za mu gani a yanzu suna magana ne a kan ɗabi'a ta ɗan adam wanda yake karyatawa da kudurar Allah na ɗauke sarki yake karyatawa da sakamako yake yani cuta dama bayan Allah kuma yake rufi da kuri da zuciyar da yake الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد نعم آية قرآنية تسلمكم إن شاء الله أعوذ بالسيد معنا جولة جولة za mu bakka inda yana da alaƙa da shi rashin zuwa kuma mu wanda zai zo kuma mu shi mana da alaƙa da shi rashin zuwa Allah madauki sarki yake a ya sabu Allah ya kadira alaihi ahad Allah madauki sarki yana magana akan mutum tabi'a shi irin shiga rudani duniya da yani kurucewar yani kurucewar da kuke ke sa shi ya ruɗa ya ɗauki ɗagawa Allah ko shi kai ta aya hasabu Allah ya kadira alaiha a shi ɗan adam shi da sun bayyana tunanin Allah yana da iko a kai shi wannan ahad da ta zo a wannan ayar da ayar da za ta zo a jira wannan guda biyu inda ka ce ya rawaito daga ɗaya daga cikin malaman tafsiri su biyu ya ce ahad shi ne Allah kenan ahadu shi ne yake da wanda yake cikin suratul ikhlas Allah ce قل هو الله أحد to shi ne a nan gudu Allah ba shi sarki ce a ya hasabu Allah ya kadira a ya hashi dan adam sai ya ji narin Allah da da iko a kai shi kagar istifani ne takriri tabbas Allah yana da iko a kan dan adam in bayya da yake ya sanya cewa tabbas Allah yana da iko dan a ya hasabu ko kuma a ya hasibu ka a wata qira'a wannan a ya hasabu ala ya zunni shi bayya da so bayya shi na cewa Allah ba da shi sarki yana yana da iko a kan shi wasu malamai sun ce ahadin nan kawai kirki ne shin bayya tunanin da abu wanda yake da iko a kan shi kadan tawa ne kace tabbas Allah yana da iko a kan shi wanda kenan ya ce ijadi ya ce wa da wasu malamai sun ce cewa wanda ayoyin guda uku sun sauko ne da kuma ayoyin da ke zuwa bayan su sun sauko ne akan wani daga cikin da yake suna mushirka wanda ake kira shi al'ashad bin kilda mushirkan makka al'ashad bin kilda shi wanda al'ashad bin kilda yana da ƙarfi kuma yana da yana da ƙarfi yana da kuɗi ya dinga sun tattabba da kuɗi da ƙarfin shi kuma ya dinga sun tattabba da da kuɗi shi to yana da ƙarfi yana da kuɗi kuma yana da alfahari da jiki da har ma malamai ke rawartowa a kan cewa ya kasance yana sa a shi guda mushi fata ko kuma wata tabarma ya tsora kawanta a tsawon shi a sama ya ce ya ce mutum goma su zai dangi shi ya zai dangi shi ƙarshe mutane zai ne shi ne su kira wannan ƙarshen wuta sai a zuwa nuna karfin shi kuma ya yana kuri a kan cewa yana kashe su to wasu malamai sun ce ya kasa kashi duk da akwai ya ce ta cewa wajen tsallancin shin ayoyin suka fatan sun suka kawo shi Allahu a'lam ko ba wanda suka ce shin sun dauka ne akan wannan alashan bincin da illa ko kuma ayoyin wanda suka zo duk lakan an an asbab an taba mu zo to ma ma ko ana magana ne akan tagawon da adam da yake tunanin babu da iko akan shi in kana tunanin karfin ka to Allah maka da sarki yana da iko akan ka in kana tunanin karfin sarki to Allah maka da sarki yana da iko akan ka in kana tunanin zuciya da kuɗi Allah ba ya sarki da ita shi ya ba wani sarki da ya hasaba Allah ya kadura alaihi ahad shi mutum barja tunanin cewa yana tunanin cewa babu wanda yake iko a kan shi ko kuma shi mutum yana tunanin cewa Allah bai da iko a kan shi to in bai sani ba ya sani tabbas Allah ba wani sarki yana da iko a kan shi sai kuma Allah ba su sarki ce aya ta gaba Allah ba su sarki ce shi wanda musu za su yi ta da kullu ahlaktu ma da zubar har ka jira cewa da kashe dukiya da yawa wannan tana da ma'ana ko in ta kasance akan wannan al'ashar ɗin cin da'ina wanda malamai suka ce ta fuka kashe suka ce yana yana alfaharin cewa ya kashe dukiya da yawa wajen adawa da Allah Muhammad Shafi. Yana alfaharin ce kai ni na kashe dukiya da yawa wajen adawa da Muhammad Allah. Na kashe dukiya da yawa wajen kiyayya da Muhammad. Na kashe dukiya da yawa wajen fitawa ga wanda suke haka rawar da aka ji yana kashe dukiya yana kashe dukiya don alfahari don adawa da Muhammad. Don iyaka musulunci. Ya kuma har sai ka jira cewa a laftu na kashe malin dukiya lubadan mai yawa lubadan kalma ta lubadan dukiya mai yawa wanda yawanta sai kamanta kamar yadda Allah wani da ke bayyana cikin cikin wa annahu da maqam وأنه لما قال عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا lokacin da manzala sai ya tashi yana addu'a yana kiran Allah madaukakin sarki yana ambatan Allah yana karatun alqur'ani aljannu suka tattaru sai na sama sai na sama sai da yawa ta zuwa shi da abin riba da har sun su zaka kasance sun zama ɗaya suke da shi da wasiya sai imani da kai wannan yake nuna cewa shi yana alfahari ne yana cewa ya kashe dukiya da yawa kuɗi da yawa shi ka yi amfani da kalma ta rufa jan kuɗi da yawa wanda har sai wani wani kuɗi kan wani kuɗi ya kai a kan adawa mutum ko kuma ayar da kasance ma'anarta mutlakan ne shi ne har mutum ya dinga alfahari akan cewa shi ya kashe zuciya da yawa da cewa a halatta bayan zuba ba ya kashe zuciya da yawa ka ga mutum ɗin sabga ce ya nuna cewa na kashe miliyan kaza ɗin biki ne ya nuna cewa na kashe kaza in wani abu ne ya yi wata budurwa ce ya shiga na kuwa da ya yi gaskiya na kashe mata kuɗi ya kai wajen yan miliyan yan menene duk wani abu da shagar shirgo da shirya duka alfahari na kake kaza na yi kaza wannan a shirgo da shirya na mabugan sannan kuma wani mutum ya yi aiki da kwari ya yi sadaka ya yi kyauta ya yi ayyuka na alkhairi ya zuwa duka alfahari ya cewa a lantu ba da zuba da lafiya dukiya ne duka wannan ayyukan nan shi yasa da ayyukan nan da muke yawan bayyana da ta shi ne al'ibirar da cikin mumin lafiya na da cikin tsawon lura a cikin shi lura da lafazin aya arabi kowa yana shigar da shi ko aiki na farai tun za ka zo ka dinka wasu kada alfahari kada shi da kai kada sa kai ni kaza masha Allah masallaci goma masallaci kaza na yi kaza na kashe kuɗi kaza ina ɗaukar nauyin kaza aiki banza ne domin ya zama so riya ya zama so summa ya zama so ya zama alfahari da ayyukan da su sai shi sa mutum ya zama so mai koyi aiki shi sai in ya kama babu makawa tilas ɗin wasu ya kama wani suke wace shi ma ya kokarin kiyaye zuciya shekara fiye da shekaru zuciya shi Allah ce. Nan kalma ta ahlabtu da ya ce, da ya sa ba a ce ba alfaktu, da ya sa a cikin aya ba a ce ba alfaktu ba da zuba. Malaman tafsir suka ce hikima shi ne wannan ciwon da ake magana a kan shi ya kashe zuciya a hanyar banza. shi kuma za mu zuciya in ka sake ta a hanyar banza inda ba za ta amfane ka ba a duniya ko a rayuwa ke idaki ne kai kashe ta da kai dukkan kara amma in ka kashe zuciya a hanyar ta alkhairi to wanda yake tashi ka kashe ta yadda amfanin da zai dawo ba ko a duniya ko a yanzu in mutum ya ciyar da iyalin shi abinci wannan ciyar da su ne amfanin shi zai dawo mishi ko a nan duniya ko a lafiya shi za mu yawo wani da infaqi a gurin ciyar da jari yunfiq min sa'ati min sa'ati لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله
sai kaga a guri na alkhairi inda ka kashe zuciya wanda zai amfani da zai dawo maka ko a duniya ko a lahira in kafiya ta to amma wanda kake zuciya wanda kake zuciya ta hanyar to zai samu amfani ta ba a duniya ko a lahira ya san da cewa wannan hanyar ka zuciya ce ba shi ba samun amfani ta la a duniya la ya lahira ba wanda mutum Allah ya ce shi da Allah ba shi take ce ya tsuri sai ka jira cewa a halatta ma da zuba da hakika na kashe zuciya da yawa malamai ke ta shi wanda ta ce ta kafari a kan wannan a shakku ne kirda yana cewa ya kashe zuciya da yawa fi adawati muhammadi a wajen kiyayya da annabi muhammadi yani wai mushrikai shi lalaci da da banzancin da ya kai zuwa ga wasu wai har tattaunawa suke nan da alfahari wani ya ce kai na wani rage a kiyayya da mazana kai wannan bai kai wa Muhammadu kai wannan bai kai wa rage wa Muhammadu shi shi wannan daga cikin magana da yake da yake cewa da su ba da zuba shi yasa dukkanin su ya ala Allah ya tattala babu da ɗaya daga cikin malaman tafsiri al'allama da alim yake cewa ya ɗauki ya fassarta mana ayar da kasancewar da amma ce ba iya ta kai ta ba kan sababin da ya yake cewa ya kuru fakhar za ka ji dan adam yana cewa yana da alfahari wa mubahati yana da alfahari da jiki da kai alal mu'mina akan gobe kan sabtu malin kasira yake cewa da kashe dukiya da yawa don har ka aikin Allah ne ce kai aikin ya yi kaza Allah insha Allah dan da kawai kana kusa mun yi kaza mun yi kaza idan da kawo alfahari da abin da ya kashe da jijiya don har ya sace ta duniya idan da dawowa yana ta wadi idan da ce na fi shakka kaza kaza da jika hamsin metar metar ɗin ka hamsin metar ɗin kaza ya kashe wani yana ba ba shi ne mana yake in aiki ne na sani wa ara da bidalika ba bidalika ba an faka wuya a ne kuma in aiki ne na sani ne kuma in yana wasu yana wasu ne dan wuya dan kuma dan aji a yabe shi sai da lade sai lade ga halal Allah ya kiyaye wanda kenan shi ne abin da yake wajen da alfahari na cewa halacci malam lubala sai Allah mu ɗauke sai shi sai ya ce a kan shi ke cewa أيحسب أن لم يره أحد شيلا تنانا باب وجه بيشي وكيلا تنانا ألا بيشي أيحسب أن لم يره أحد شيلا تنانا ألا بيشي أدوك تنجي كشي تنجي تعدوك تنجي دون أحسان ومن ما ألفان الله لألا فيك ولا ما حدث عنه هي حدث عبد الله مشيه والله لا أقول لا ما بشرها قرية لا في دول لا كشي كلا لا كشي كلا قرية أيحسب أن لم يره أحد ألوك إنفاكا كألوك تدريك بدينا الفاني لوك تدريك كشي كشي ور ألا يا أم أبن بكشي تولي لك كوكا إن غير وغدا فأنا أقول لك بكلا نبي أيحسب أن لم يره أحد لوك تدريك يا مكان يلا الفاني أن لا wannan aiki ne na alkhairi yayi wajen kashe dukiya to Allah ya gani ne in ka ga mutane to kun aiki da banza ne ba yayi to Allah ya gan shi ya rubuta kuma zai sako ta mu shaka to kuma wace ce ne da yake son su da shi ba al'amari na duniya ya ya na dukiya na kudi al'amari ne mai tsari al'amari na kudi al'amari ne mai tsari yana da cikin tambayoyi da za a rabawa a ranar tashin kiyama masu tsananin yadda suka shafi dukiya banza Allah ta saba ke cewa a hadisin da abubuwan da al'asari ya rawaito wanda imam musulmi da kuma al-mundi a tarbi da tarhi shi ba su jira ba ya inganta hadisa a cikin tarbi da tarhi da da tafiya sunan azidawuna al-sunan tirmidhi da yake cewa banza Allah ke cewa la tarbi qadama abdi yawm al-qiyamah hatta yus'ala ala al diddigan ba a bayya gushewa ranar tashar kama da jama'a tsarin shi ta farko a sai an tabbai a kan ababen da yani kana zuwa a siya ba ba wani da wata wata sun ce tabbai nan sai an ba ku da za ta gudu kada ba a cikin yau da shara a tsarin kama a ranar sai an tabbai shi a kan ababen da guda ku na farko ba za a ce an yi ɗauke shi ba a dawo rayuwar shi a cikin yare yadda a aikin Allah ko kuma aiki da ba da Allah abu ibada da Allah maka ci sarki ko kuma a rayuwa da shakuriya ta duniya da zannabi da al'ilmi ba da azrabi za a tambaye shi ilimin da Allah ya bashi me ya aikata da shi ilimi na addini ka yi aiki da shi ko baka yi aiki da shi ilimi na duniya wace hidima ka ba addinin ka za a tambaye shi a kansu game da zuciya tambaya shi إذا كتب لك فقال وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق كما أن الله تبديش مغير بيش من أين اكتسب أين يتعب لك وفيما أنفق أقوم أن يكشف كذا بيش غاب في أي قدم samun ta wata hanya ta halarta samun ko ta sannan hanyar kashe ta ka kashe ta ta hanyar yani da dokokin shi mutunci kan illa maka ko kuma kan ce shi ne da godiya da duniya wanda ya hawa kuma da tabbara da ba ta aiki tambaya ta gudu ta karshe shi ne wa alhaji ne shi ba da ta tabbar shi lafiya cikin gaskiya da Allah ya baka a cikin mai ka tsohon da a wata ruwaya wa an ce babu za ta tabbar shi akan kamar takashi a mai yake يعني وانا تنظرين الى تنظر الدعوة طاوة وحلي شان شيء سبايا تبيتي أبريبي فاهمي جاية كتا متى جاية كتا قبول وانا نقول لله الفاري وانا جاية تشي بيتي أبريبا كما الهالي لنجا كم مسلمي ko kuma ya kashe dukiya ne a kirki ya kashe zuwa dukiya ne ya tsiri ya yi aiki na kwan magana ta magana shi ya zama wata sarki ce a ya saba Allah ya rabu a shimbar ya tsare Allah maɗaukacin sarki yana tsare Allah maɗaukacin sarki bai ya gani shi tabbas Allah maɗaukacin sarki yana gani shi sannan kuma Allah zai sakwata shi akan ayyukan wannan shi ne kiran wannan ayoyin guda uku da kuma ayoyin da ake da kuma rayuwar da ke da ta kafa wani shirki da muka yi bayani a kan shi يعني يرضى ان شاء الله تعالى
يقول أحلفت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتهم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة
wannan ayoyin kuma baitin aikin nan da ya yi ana mashi a Allah mafi sarki ya ce shin dan adam yana tunanin Allah bai da kira da iko a kan shi a kan ya amshi rayuwar shi da suke shi kai tsaye ya mishi hisabi yana tunanin haka har ma ya dinga alfahari in ya yi aiki na kwarai ya dinga alfahari ya dinga fata shi yana yin biya ya dinga cewa na kashe zuciya da yawa in kuma aiki na banza ne ya yi da zuwa zai yi alfahari yana ciki da kai akan ya kashe zuciya da yawa kai ne ya kamata ka shigo ka neman zafara Allah don yana tunanin Allah maɗaukaki sarki sai ya zai shi lokacin da yake wata hawa to bayan haka wa a ne za a matsala a ce kai ka san ni'imomi da dama wanda Allah maɗaukaki sarki ya ba shin ka tashi ka gode ma Allah sannan wannan alfarin da kake da ka kashe dukiya ga ayyuka na alkhairi wanda shi ne kamata a ne kamata mu kashe dukiya wani kashe wannan shi ne kira ayoyin da ake a nan shi ne abin da ke shi ne Allah ya fara bayani da hikimomin da yawa dan adam Allah ɗauke ta ke ta alam da ga Allahu ainin shin ba mu muka sanya mishi da idanu da yake gani ne da sai ya san inda ne yau ne ko duke ko da mu duke da haka ne yana jin daɗin ne ba ta ido da ya samu wanda an yi san yadda ya yi a ya fara in ka sanya mishi idanu da yake gani ne haka ne istifam ne wannan تكتبي تبتا انت عمل يا ابن علي تبقى الله ما ممكن تكتب يا رشد يعني ايش ما ماشي ايه كده ومثالا kuma haka ba mu muka sanya mishi ba harshen da ai yake magana yake mutum na hudu da Allah yake alfahari da shi tabbas Allah ya sanya mishi to me su so ne a maimakon ka gode ma Allah shi ne zaka rinka alfahari da haka ka dinga mutum na hudu da Allah sannan kuma wanda Allah ba ku sarki ce wa shafatai kuma wanda muka canja mushi to farun baki guda biyu da babu nan yani wanda inda babu shi bai isa ba ya yi magana da harshen wala da baki domin wani na ababen guda biyu shi suke rakabuwa ɗaya magana ta mutu daidai shi yasa in aka samu mutum da bai da wani na ababa magana shi ko da za su mutu ya yi magana yani da kin za a bari a samu mutum baya da daidai abin da kuma za a da akwai harafin da da yi da yake hudu a samu mutum bai da harshe da akwai hawan hukun da harshe ake hudu kaɗan ne wanda ake wanda su da makowa shi kuma makowa da kaɗai da ya iya ba ba da magana وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار
wani baka tambaya ba ma amma Allah ya baka da ni ba ne shi yasa Allah ya ce wa in ta'udhu ni'matal lahi la tuhsuha inda za ku ci da ni'mar Allah ba ku isa ba ku ila kai sai dai dan adam mai zalunci bai kafa cewa Allah ya ce sarki ne shi yasa in Allah ya maka newa ka goge da shi idan ka goge da shi Allah zai kara maka ni'ima tana wajibta ma godiya ga Allah ko ce sarki idan kai godiya kuma to Allah ya dauka alƙawarin zai kara maka ويعني لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي
Allah ba لشديد ya ce ce da in shekar da ake da ku. Ku gode ne don ƙara alƙawari. Ka gode ma Allah, godiyar Allah da baki, da zuciya, da jirgin. In Allah ya maka nema, ka gode ma Allah da baki, ka dinga cewa alhamdulillah, alhamdulillah, wa shukuru lillah. Sannan kuma da ku gode mishi a zuciya ka dinga cewa kai Allah kamun baiwa a zuciya ka dinga ne wannan ne mafi yawa. da ƴaƴa ne ta kuɗi ce zama ka yi ta ilimi ta lafiya ko maka ba ta sannan kuma zo da gangar jikin ka ka goge shi ka tashi ka yi kima to Allah ya ɗauki alƙawarin zai kara amma kuma in ya kafirce to ya san da zai azaba Allah mu ce sarki sai da ne shi zama ya kace cewa ni'ima godiya ga ni'ima yana wajibta ma ƙaruwar ni'ima kafircewa ni'ima yana wajibta maka azaba da kuma rashin albarka wannan ne wallahi yin yau Allah ba ka yi ba kai kokarin gode kaga wannan ni'imomi ne wanda suke zahira idaniya wanda suke ne sannan kuma hannu ne ne harshe sannan kuma hannu ne ne fagula wanda Allah ba zai zai zai ga mutum shi ne shi Allah ya ce shi ba kai shi ba kai shi ba guda ɗaya guda ɗaya shi ne shi ba shi ba kai gaskiya ne wata Allah ba wuce gaske sanya ba ɗan adam shi da Allah ba wuce daidai ka a zanen da Allah wa ainihin shi ba wani ka sanya mishi idanuwa ko misalin da kuma harshen da yake magana wa shafatin da kuma baki wanda yake iya tunta wanda da yake suwa nesa guda biyu wanda da su yake iya cin abinci ya kare lallai da ya wuce ba da yin kuma wanda yake samun shan da dukkan magana da iya cin abinci da iya numfashi da yin Allah marashin sarki ya wannan sai kuma Allah marashin sarki ya ce wa hadina hum najmi kuma ba mu bane da muka shirye da shi ke zuwa ga hanyoyi guda biyu hanya ta alkhairi da hanya ta shan wanda bayani ya gabata a cikin da yake kula zuwa da shan Allah marashin sarki ke cewa fa al'amaha fujura wa za a فألهمها فجورها وتقواها marashin sarki ya ce sai su yayi rantsuwa da rai da kuma ɗibi ta ɗan da ya sha lama da shi sarki ce sai ya sanya ta kasar da hanyar shari'a da hanyar fadinsu lalacewa hanya ta shari da kuma hanya ta shari'a ta alkhairi ta ƙwararren Allah ba su sarki ya sanya wani da fiye gani kamar ana cin shi ka san hanyar shari'a ka san hanyar fata kuma ka san wannan aikin da kake na alfahari da kashe dukiya a tsaye a kiyar manzalar sama da kiyar addinin Allah ka san da hanyar da kake shi ke ta bata me yasa ka bi da hanyar shirya ka bata ya wannan wannan su ne nemomin Allah mai shi tafiya wannan ayat wane na wannan shi annabi faran ce ta asalin kalma ta annabi ita ce yani asariqul mustafa asalin kalma ta addashi ita ce a tsarik al-murtada hanya wacce doguwa sai aka yi istikhlamu ta akan hanyoyi guda biyu ta alkhairi ko na sharri shi ne da yake da suna bala ya ce abdullahi na abu yana farko da gura abdullahi na abbas abdullahi na wasu da abdullahi na wasu da ke cewa annashidai a tsarikan alkhairi wa shar hanyoyi na alkhairi da sharri allah ba wasu sarki ya san da san adam su wannan cikin surat al-insan Allah wa shi sarki ya yi bayani a kan wannan inda alaina sabila ma shakir إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا Allah wa shi sarki ya ce inda alaina sabila mu ne muka shirye da dan adam hanya hanya in ma ta alkhairi ko ta shar hanya ta alkhairi in ya bi ta ya zama so ya yi godiya ta halittar da Allah wa shi sarki ya shi hanya ta shari in ya bi ta ya san ya kafa cewa neman Allah wa shi sarki to Allah ba shi sarki ya halitta dan adam ya yi shi wannan baiwar da duk wani wata abin da ya kamata kama da gari ya gode ma Allah ba shi sarki da tashi da biyayya da bauta ga Allah ba shi sarki da rashin adawa da addinin Allah ba shi sarki shi ya Allah ba shi sarki to hadina wa dole kaga dan gurin ni ma nawa Allah wasu sarki ya yi samun riba ta ido da riba ta harshe da riba ta lafa da riba ta adam da ɗan adam da hanyoyi da hanyar alƙalmi da hanyar shi. Hikimomin suna da yawa amma misali ake bada duk kowane gurin da ya kamata sai a bada misalin da yake daidai da gurin da ake Allah ce. Sai kuma da yake suna baitin Allah wajen sarki ya bayyana yake hikimomin da yawa a ɗan adam to ga hanyar da zai iya gode ma ni'imar Allah in ya samu sarki maimakon ya inda ya alfahar ya ciyar da dukiya wajen adawa da musulunci ya dinga alfahari ya ciyar da dukiya wajen sharholiya yau a yau yau inda sun ka ga sharholiyar da ake mutum alfahari ne da wajen kashe kuɗi na banza da wani kuma mutum a da yake da suna a salula ya ce sannan shi kawo yin ɗari biyu ɗari biyu alalin ka mutuka bai taɓa yani yin ayyuka na kai yi biyu ke ko kuma in yi ma bai kamata bai bai yi bayan da ya kamata wani ka gama shek wannan wanda wani da yake wasu na mafanni da ake sawa ya ji hasa na ya sani kasi da ko na zinariya wani kuma ka ga ya zinariya ba tsallaka na gwamnati tare da cewa haramun ce na mijinsa wani ka ga komin kaya kayan sawa ne ka jinne da sauran alfahari da suka rinne abu na alfahari alhali akwai ayyuka na alfahari wanda zai ci da su a ranar lahira ya bai sai kawai wannan bai shi ne Allah ma wace sarki ya yi bayani a kanta ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين wannan ayat tana ba wacce ba ya karanta wa tana magana akan hanyar akan albubuzarin أبي وهو معصير المولى في سلسلة التكي وأنا الشافي أبا كل شيء أنا الله كيف تو وانا ليش رسولا عيون داس وانا رسولا سلا واجب سامة عن أدم وكما قيا مثلا أدم تأخوي هنية تبين تأخوي كبيرة الدنيا الآخرة تأخوي هنية تبين يسني دوشي شيء دوشي من ذات أوفانيش Allah ba ce sarki Isa ba za ka hamal akaba in ka ba a ce ya ciyar da zuciyar shi a wata ayyuka da alfari. Al'aqaba da kuma iktahama kalma ta iktahama ba za ka hamal akaba ina ba a ce ya kufa wajen ciyar da zuciyar shi wajen ayyuka da alfari. Sai aka sanya ma aiki da alkhairi aka sanya mishi suna da al'aqaba aiki da alkhairi wanda zai fita aljanna aka sanya mishi suna da al'aqaba asalin kalma ta da yake da suna al'aqaba shi ne hanya mai wahala wanda kuma su ɗauke ba daidai ba ba ba a mai kuma take hawa mai rakarfe hanyar dutse hanyar da kun za ka wani guri sai ka bi ta kan dutse kan dutse kuma ya gane gari kada hawa to hanyar nan mai wahala don a nuna ma cewa ciyar da zuciya ta hanyar aiki alkhairi wahala da yadda yadda ka san mutumin da ya kama dutse da inda hawa sun zai bi isa ya wanda babu wata hanya ne ta hanya da za a fi kan sakan su a farikun wa'a fi aljabar surutar hanya ne wahala ce ta cikin zuci wanda sama ake bi sai an fi sama su kwana a cikin wani zuwan da ne suka to misalin ciyar da zuciya a wajen aiki na alƙalmi misalin shi ɗaya da wanda yake shiga wannan hanyar da yake wasu ma ne ce ba a hannun ta hamar akaba a wani tafsiri ke ga ina ma a ce ya yi kokari wajen ƙetare al'akaba wani kwazazzabi ne a wajen jana da aika na ba haka wani wani suka fata ina ma a ce ya yi kokari wajen ƙetare kwazazzaban wajen jana da aiki na ba sai a fasar sama wa aika ne a kai za su yi ina da fasara ne da farko ta yi shahara kuma ne قال نبي وذلك شيء حل حمل او فلك حمل العقبه فحل انفق ماله في وجوه الخير والبر الى ما اتي لا شيء في شيء او وجد اي كان الخير كاتب القران يقول لك فلك حمل العقبه اي فحل اقتحم انفق ماله في وجوه الخير والبر لا شيء في شيء او لا اي كان الخير اقتحام كلمه الاقتحام هو misalin shi ɗaya a wajen yaki a ce da yake wasuwa iktahamal mujahid al-hisla mujahid ɗaya daga cikin masu yaki ya kuka cikin da yake wasuwa gaggaru na gari iktihamu da ƙarfi ka ja baya ka kuka kuka cikin majiya shi ne sanda iktihamu ke bada kuɗe da ƙarfi to wani aikin alkhairi tana so ka yi yadda ka san mai yaki yadda yake ja baya da su ko da ɗan yaki ake so a su a cikin ka yi saboda sabon da Allah wannan aikin da za ka shi ne amfani a gare ka kawai da wannan su ne bayyana abin da ka bada sadaka shi ne naka dukiyar da kai sadaka da ta shirka Allah ya kenan shi da Allah mawaki take yace falaka ta hamala kama idan ba shi ya tsiyar da zuciyar shi wannan ayyuka da aka yi shi na alkhairi da aka yi zai zuga ya alfahari akan ya tsiyar da zuciyar shi a wajen shamboliya da albaburanci da kwaɗayi ka da duniya su wanda yau da dawar da ya zaga al'amarka da suke ba wa ƙungiyoyin su da ya kashe kuɗin su wallahi ba don gani ba wani akala abinci akala kana ta abinci a yi tsirin an magudaranci ƙarshe abinci shi bai amfana ba ya ci shi ya samu lafiya sannan kuma da wanda ya amfana da shi wani kuma a sama wani a takalmi wani a abin hawa wani a gida wani a waye hanyoyi na alfahar alhali duk alfahar da mutum zai wallahi ba zai wuce ba da yake suna wannan da kasarin da za a shi da kuma wannan gadon tsoro kara wanda an tsora mutane da dama da kuma ramin da za kwanaki da sauraron wani masa na da wannan malam Ahmad Albani na Zaria Allah ya kai shi Allah ya kai shi Allah sa kwanta huta ce yake ba da fuska ta wani ne wanda Allah ya yi shi dukiya yana da kuɗi da yawa kuma yana da duk wani mai filaye wanda a kowane fili ana iya yin makamantar da bata ne yana da kuɗi wani filaye da ya mutu aka yi kasari wani lokacin da fura ce da aka zo makarantar ta cika duka karama ce da makarantar ta gara ta cika dukanta sai wani guri kawai ruwa ne inda yake wucewa dan ne kaɗai ba ne ita amma dukkan wuraren dukkan wuraren da cikin makaranta ya ce biyar da kamarnuka ko idan an kame an bayyana wasu kuma duka sababin gujewa ne ba a ce ba a soke su ko makamanta babu yadda na bane shi yanzu gujewar wa aka yi wa ƴaƴan nashi shawara to yaya hanya kuma shi gida ya ware kuma za a za a ware a ji abin da shi ne a buɗe makamanta a kuma kawai suka ce wanda a abin da shi a hanyar ruwa aka buɗe shi an yi damuna an yi ruwa ta zo ta tare shi aka tsara mai damuna shi ne aka ce inda ya san a wannan hanyar ruwa za a guje shi da ya yi kokarin ya ba da yi an sa a amai da shi na kawai to shi ya sa wannan ne musiba ce dukiya musiba ce ka yi kokarin yin aiki na kwarai da duke da Allah ba wallahi ka yi kokarin aiki na kwarai da duke da Allah ba ka duka shi ne Allah ce ciwo Allah ba su sai ke so ba za ka hamal haka ba idan ba a ce ya ciyar da zuciya shi ko wajen aika na kai da zai bayani na ihab da al'aka ba su ka ya zama sai Allah ba ke sarki ya girma ba menene al'aka ba ciyar da zuciya wajen aika ya kai menene ya kare girma ba shi ce wa ma azara kamar aka ba wani shi wannan shi ka al'ifhab بالتأمين والتعبير a yi tambaya a kan abu domin a girmama shi a kadarta shi don hankalin ka ya dawo a kan ka san mene ne shi wata shi ne tambaya shi ba mu aka yi da ta abu shi ya zama wata duk da ma hajjara kan mene ne ya sanar da kai ban akaba mene ne al'akaba shi ya fi zuciya a wajen aiki da aka yi ne ya sanar da shi ya zama wata duk da ya gane aka ya zama wata duk da ya ce farko fakura abu in tardabawa ba ku raba ba in tardabawa a in tardabawa ban bawa bakku kalma ta yani alfak shi ne wa kafki bai da shi wa shi shi ne ka raba abu da juna shi juna alfak raba abu sun ce abu kukutar da abu raba abu jinin shi alhaƙaba a haukaku raƙaba raƙaba da yake da suna wuya to me yasa aka yi islamin wuya akan bawa da yau a ce fakul abidi sai aka ce fakul raƙaba domin raƙaba din ba da islamin cikin ba a yi ranar sukun an ce raƙaba ba ana yin ba jami'in bawa wani kawai ana yin shi bawan ne karan kai shi da yasa aka yi nasu da rakaba saboda bawa wanda yake cikin bauta kamar an sa wani da yake da suna igiya a wuyan shi ne an tarbe an sa igiya igiya a wuyan shi ne an tarbe to kai kuma an ka zo ka tsaye ka intar da shi kamar ka gudda mishi wanda ya tashi shi ne amfani da aka kalmar da aka yi amfani da rakaba to al'abdu al'abdu bawa da shi bawa da shi bauta irin wannan ta sai da idan da ake sai da dabbobi ya ɗin shi ne za mu da a yi a yanzu alhamdulillah duniya gaba ɗaya ta fita rere babu da duniya za ka zura ta ina ba a ce in zuwa lokacin ba ina aure da kauci da yi ko kai bawa ne ba ka sani ba ko kuma da yi kai bawa ne ma'aikanka kuma doba ne a yanka cikin bauta a samu matsala idan kakan korafi mai zuwa wannan rahama ce addinin musulunci game da bauta in mun lura mawukin shi ya zo ne ya canza mutane sun ɗauki wata mu'amala ta bauta a lokacin da ce a ana kai tsayewa ya addinin musulunci a komai yake shar'anta a yi canza bawa a yi canza bawa ba a inda ba da zai ba a rike bawa a rike bawa in mutum ya yi laifi in sarrafawa kai da azumi ka karya azumi in sarrafawa mutum ya yi jihari in sarrafawa kan kuma ma kan in sarrafawa kudade da dama ake wajen da sarrafawa sannan kuma zo aka sanya maka in sarrafawa yana da aika da alkhairi menene za mu gane in muka lura da dalilai da dama wanda ka zo a kan addinin mutum yana so da a in sarrafawa za mu gane cewa addinin musulunci yana so a rage babi na bauta wanda shi ne maganar nan makiyan Allah makiya addinin Allah maka sa ke tun kafin su zo su haɗa duniya su zauna a yi wata majalisa su yake duniya a rage babu bayi addinin musulunci ya yi a wurare sama da guri tsari matsala ɗari za ka wuce addinin musulunci ko ina na ta a yi tattabawa a yi tattabawa ya kusa yi tattabawa ko kuma a yi a kafin karni wajen goma sha hudu a jirgin cikin rayu da wajen da shi sa wannan yana daga cikin wuraren da suka kasuwa sai zama da hakkin da adam hakkin da adam da adam bai da su wannan da yake suna da inci ne to incin dan adam tun zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka tabbatar da shi وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين kasancewa annabcin ma manzala su kuma sun kai da yake tsari a wannan shi ne hakikalin yanayi a kuncin tsara Allah wani mawdu'in yana da daɗin magana yau a ce dumbun wanda ya magana a kan rage babu bauta a cikin zuci ya riga ne kuma dole ba yadda suka iya ɗan suka bincika tarihi ba su da wani wanda ya riga yi musulunci kira a kan rage babu bauta addinin musulunci wannan in ka yau da yake ba in zau za ka yi magana akan cewa an rere kota kafin ka yabi wani ka yabi addinin ka addinin musulunci wanda shi ya yi umarni da a rere babu kota ba ka Allah ce ba sannan kuma wanda addinin musulunci babu inda ya kai ga koma ta bauta da kurayen zama za ka ga yana rere babu bauta ya biyo kuma da yake suna mutum zai sai bawa da akwai yanayin mutanen da in kasi a kana sayar su zama da su da kasu da kasu da kuma mutum ya sun yi sayi ɗan uwan shi ba a san shi ko makamanta ko ƴaƴan shi sun zama ba su su in ka je ma ma ba ce ba sai ma ka sayar da sai ka sai bai da ka yanzu ka in ka je mata idan ka je mata ta riga ta zanto kuma da ta ayi ma ta zanto kuma da ba ka ka tilas tana nan sunanta ummu walada kuma ba baiwa ba ce ta tashi ta zuwa ta da ummu walada uwan ɗanka ɗanka kuma ba ba danka ba ba wa ne kuma shi kana mutuwa ta riga ta zanto cikakka ta zanto cikakka kuna yi da dama za a ga abin da suke yana kira kan ayi ba mu ɗaya daga cikin wannan ne shi ne fakkoran ka ba fitar da ba to bayan kala kala in mace ta rasa wata al'ama baiwa ama in namiji ya rasa mishi bawa abdu bayan kala kala ne ba kai al'abdu sai bawa cikakken bawa wanda shi ta ko'ina bawa shi ba ana so a intar da shi a saye shi a intar da shi sannan kuma wanda da akwai al'abdu ba'ab bawa wanda yake rabi da rabi a ranar da mutum biyu suke mallakan bawa sai wanda ya intar da rabin shi sai ba ina rabin shi ba ina ba to a yi kokarin shi ba su da suka mishi da akwai al'abdu bukata wanda da yake suna da yake suna da gidan shi da gidan shi ya ce mishi ke ka kawo kuɗi ka zaga ya sadda to shi ma an aka za mishi a kama mishi ya fitar da wannan kuɗi sannan kuma da akwai al'asi musulmi wanda aka yi yaki kafin zuwa kama sani da shi kaga kusan kuɗi bayan da ya tsada sannan kuma za a zuwa kuɗi a kafan sosu da sauran kala zuwa tsari wanda duka ana so a fitar da su Allah ce maka Allah ya so to shi da Allah ce fakku rakaba fitar da bawa ya zo ladin fitar da bawa idan mutum ya fitar da bawa duk gabatin kishi ku kudace a gare ka da wuta in ka fitar da bawa duk gabatin kishi ku kudace a gare ka da wuta haka ba za su da bayyana dan ka ga yana da muhimmanci fitar da bawa alli wani zai iya ce maka wani zai iya ce maka a yau daidai ne ya sa wannan hukuncin kusa suke bayani a kan kuma muka duba yawar da duk da babu shi ilimi na addinin musulunci da da akwai shi da babu shi dole ya kai ba da shi kenan yau idan magana akan yanke hannu da rage mutane da sauran da abin da da akwai da abin da babu dole ya yi magana shi tare da su kuskura wasu wanda za su yi ta irin wannan guraren sun an zuba a irin yin bayani don babu su ba a tsara su na ilimi ne ka san abin da yake nan da shi za a gane rahama a cikin mutunci da cin ka a cikin mutunci da kokarin da ya kawo da gudun wanda ya kawo ba da Allah Allah fakura kaba in tar da bawa ko in tar da bawa aw ibrahim fi yawmin bi masaba ko kuma ciyar da abinci fi yawmin a wurin da ko kuma a lokacin da bi masaba lokaci da yunwa al-masaba shi ne al-jur shadid ko ciyar da abinci ko ka ɗanka da bawa ko ka ciyar da abinci a lokacin da da akwai yunwa fi yau a wurin da fi masu zama da wanda akwai yunwa malam shi ta masu zama ita ce almaja a shadida masu zama ita ce almaja a shadida idan aka ce kaga barbatin ana yin da shi da aljihu ma'aska yunwa tare da wahala kuma yunwa da sani shi da ana barbatin shi ko mutum ne da ya tattabawa ko kuma ya ciyar da abinci fi yomi a nan da aka ce yomi ba ana yin ba wuni da ya kawai la shi zaman a yau bi ba na a zaman an wasu wani yanki na zaman ana yin zaman karan kai fi yomi a lokacin da fi masu gaba wanda da akwai yunwa mai tsani a ciyar da mabukaci abinci a ne kai ka ce wannan ayan ba a yanzu aka tabbata musamman muka je ganar yani dabra da gabaci da nan nijar kasa da cikin kusan muku da jira ko muka saka ana cikin lokaci na tsarin yawa ba za a yi yanzu a wannan lokacin da shi ne mai da hankali wajen kama wa mutane wajen abin da su samu duk wallahi ba karamin daula ba karamar hankali ne ka ciyar da mutum cikin shi ya cika ya kwanta ya tashi ya yi wa Allah wa su sarki da ya yi ji daɗi ka sanya alfahari da burta a cikin ciki a wannan in kai shawar lokacin kuma sai ka so da dalila wannan da kai aiki da shi sama da ke cewa tun lokacin da bukata ta yi yawa da aikin alkhairi idan ka yi shi ya yi daɗi shi yasa an zara Allah ba su ciki ce lokacin da ba a wurin da akwai yawa ana bukatar abinci idan ka ba da saka shi tare a lokacin da gashin yawon shi sa ana so wannan ka yana nuna cewa ana buƙatar mutum sun zai yi aiki na alƙalmi cewa ya lura gurin bukata amma shi ne al'ada ma bukata wanda ayyuka za mu ga an shara'ta da yake sa wannan wata a shi an shara'ta bukatun suka bari ka gani lokaci ya yi za a ga makwabta juna ke juna za a ga wannan makwabcin al'ala yana mallaki da kuɗi sama da wajen miliyan goma miliyan ashirin miliyan talatin wani ba ka wuce da kafin su da ya mishi alhali tafsir da wuce aka ce gaba mun da wuce mun bukaci aka ce gaba ka za a ta ba su kai ka kai shi ma ya kama abin an bai da shi na ina ta yi wa umu iya da mutum a gidan shi yana da akwai mutum goma ashi amma wannan suka zo da kwal ɗan da kwalwa sai za ka ga ai a gidan da su kai za ka huta musu ɗan ba ka huta musu ba to ka kiraye gida gidan da da garin da aka da da gidan su inda suka zo shin kuna hutawa wa hali abinci ko kuma kuka huta da shi da za ka shi ku huta da shi a kai za ka tambaya duka yanzu a kuka samun gida da da yake da suna mutum goma a gidan shi mutum goma a gidan shi biya da mutum goma a gidan shi kiya kaɗan nawa za a samu kiya goma domin kiya kusa suke da da yake kusa tari ta kankara tari da ta to kiya goma yau a masalauta mabukaci shi ne ka ba shi kiya ji kaɗai ya ne to amma matsala wannan kiya goma za a ga idan abokan shi da makwabtan shi masu da akwai duk mutum yana mallake yana mallake yana da abin da ya yi ƙarfin da ya yi mutum amma ana kai shi yani abin da ta ce kusa ya amsa kuma shi ma ya yi a wani wannan da shi bai kun a zuciya ta kuɗi an yi haka kuma a zuciya ta abinci a zakka ta kuɗi an yi haka a zakka ta abin zuwa ya haka yin da ta yi yawa a gwamnati masu da a zakka ta kuɗi an yi haka masu kuɗi biyo da biyo ya ba wa su kuɗi biyo zakka da yanzu hutu da kanka ke kuma ɗaya abokin ka shi ma in ya hutu ya zuwa ba ɗaya abokin sai ya kuma duka akwai mabukata a ƙarƙashin su wanda a ba shi kita da wanda a ba shi kaza amma ɗayan abokin shi ka ɗari ɗari ko kamar ta shi ma in ya hutu ka ɗari ɗari ko kamar ta ka ko su su su ta suke talaka da san ba ka wallahi duka da sai kenan ya bukata ta mutu wata aya a ya haɗa da allon yara shi yana tunanin a jirgin yawan Allah bai ya gane shi illa kuma kar Allah shi to kaga a wannan lokacin ne kamata a haƙƙaƙa da kafin cikin kaza da ma'anar da suke suke ɗauke da shi Allah sai maka shi da Allah ba sarki yake au tsaro yomi ne wasu ba da ciyar da ko ciyar da abinci a lokaci na yunwa na wahala sai Allah ba shi sarki ya wasu wasu da cikin wanda ya cancanta a ba su abu a ciyar da shi shi ne yatiman za makrama ba haya tun ba ma ba za har makrama makusanci da cikin danginka inda akwai maraya ka ciyar da shi ka kama mishi wannan babban sadaka ke da wani magana sama da ke sadaka kan miskini tana in kai wa in kai wa wani miskini sadaka kana da ladan sadaka amma in kai wa miskini makusanci mabukaci makusanci na ka ba shi sadaka kana da ladan biyu ladan suna karkarar kansa da ladan kuma da yake suna sadar da su shi yasa lokacin sai ka yana da shi suna ne haƙƙi mai girma shi ne na alamar da take ta auya cimar da cimar a ciyar da maraya maraya na makaraba ma'abuci kusanci an miskinar ko kuma miskini mabukaci wanda bai da abinci da makaraba wanda bai yi da komai ba abokin talaucin da har ya kai abin shi gudawa bai da kullum tare da kasashe za a masa da ba za a ci kuma fitura wanda kullum yana da tare da yani abin shi guda da kirki ba bai da kusan kullum kasashe tare da wannan shi ne ya ce shirin da ake ba ake ake shi ya maka wasu suke auni shi ne ko kuma a ciyar da mutum za a masa da shi ne al-mutum al-fakir wanda bai da abinci wanda har dan bai da bai da bai da wadata wanda dan shi dan talauci shi da wadata shi har ya kai da an da shi da kasa ba gwamnati kawai abin da yake zama a kanshi ba shi ba hukunci da kasa kullum kasa a jikin shi kaga kuma wani da yake wasu abin zaman shi ma ai ya kai ɗaya da abin da zai shuru a wanda zai raba shi da kasa shi ne malamai suke la su ne kula ko a jiya da mutum ne ba bukaci talaka talaka ne Allah ba mutum sarki ya ce kuma bayan shaikin da aure ce ya zama talaba shi Allah ba mutum sarki ya sa yi sharafi ba kan su ayoyi ba shi Allah ba mutum sarki ya sa yi sharafi wanda ayyuka ne na alkhairi waɗanda za ka samu damar ƙetare musu da shi za ka samu damar shiga aljanna da shi ayyuka ne na alkhairi wanda in ka yi su za ka tabbata cikin wanda ya yi ƙoƙari ya yi jihadi da zuciyar shi shiga aljanna amma da akwai wani sharafi ne ko wanda ke wanda Allah wanda ke sarki zai bayyana a nan gaba shi ne ya kasance da akwai imani da akwai kuma allo kira da zuwa gaskiya da kuma allo da akwai jin kai wasu su su zuwa da gaskiya
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة Dam, Allah ba ku sauke ce wanda ya wannan ayyukan aka bayyana kun makana sannan ya kasance minan lami na amadu yana da su wanda suka yi ba. Kenan wannan ke wata aiki na alkhairi bayya a cikin a gurin Allah su ne. Sharafi ne in kana so aikin ka ya amsu ya kasance kana da imani kyakkyawa. Imani wanda imani khas wanda ake fadi kawa ko da su ne. Sannan kuma imani khas ta wannan aikin wannan aikin kayi shi ne domin Allah dan Allah babu ne babu shi ba. dole ka tsaka in makarin yana jin amalu da zai kasance yana da cikin wanda suka yi imani wanda ayoyi da dama na mulkin sarki yana nuna cewa aiki ma sharaɗi ne a yi a yi amsoshi sai da imani Allah mu kuma yake cewa wa man arada al-akhirata wa ta'ala ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة بوجه لجمع الآخرة gidan aljanna kuma ya yi aiki zai shiga gidan aljanna wa huwa mu'minun da sharadi da kace mu'mini ne to fa ulai ka kare sai mashkura wannan aiki da ya yi kace abun godiya ne Allah zai gode shi ba shi ne akan shi da kuma Allah ba ku take ta sunan Allah bada an ya kare abin da kada ka gusta ho mu'minun fa la yuhyiyanna hayatan tayyiba wa la yajzahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allah ya ce sai sai sharadi don cin an yi aiki na kwarai سواء namiji ne ko mace ya kasance da su imani shi ne sharafi a sati bayan shi kuma ikhlasi ne sai kuma wanda bayan shi kuma wanda mutum ba a kai shi akan yadda shari'a ta jin da yawa yadda magana sun da koyar ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وكما ya kasance yana daga cikin wanda suka yi wasiki da ayi hakuri hakuri malamai ce cewa الصبر تسليه من الصدق لكن اواخره احلى من الاصل shi haƙuri kamar sunan shi ne an ciro shi da za a zuba da fata ta ci ta ci da shi kamar asalin sunan shi ne an ciro shi daga asibir mata ta ci abu ne ta ci mata ta ci amma a wasu karshen haƙuri ahla min al ya ne zuma da karshen haƙuri ya yi zuwa da ba mu ce cewa mai haƙuri yake yana iya zama ya ce shawo mu ya more wa shi ba da Allah ce baka wata mubalaga ce wajen bayani a kan hudu hakuri ne ba da ce ce ba za ka san cewa inda masabar inda sauran masu dole hakuri ana so ka yi shi a lokacin farko ma lokaci ba a gare ka a lokacin da ka kana son sha'awa ka kafa ma Allah a lokacin da kake so kai hakuri ka bar abu a lokacin da kai kana da sha'awa akan ka bar abin da yake wajibi a lokacin da ake so kai hakuri ka yi abin da yake wajibi idan kaddara ce lokacin da suka same ka a lokacin ake suka yi hakuri domin hakuri ba da rai su kana shi ya uku hakuri akan biyayya da Allah mai yake sarki bin umarnin Allah hakuri akan barin saba ma Allah barin abin da Allah ya hana ka hakuri akan abin da Allah ya hana ka wanda yake mummuna a gare ka a gare ka mummuna a gare ka a a ganin ka duk da gurin Allah kuke suke alkhairi abin da yake mummuna ba mu daɗi mutuwa ce aka yi ba kayan gobara ce aka yi ba kayan da suke gabo da ce an ba da shi kai ta kai ta bin titi kana da duk wani da ka ta ganin ka a lokacin ake suka rafu ba kuma tuna da gani ba Allah ya ce wannan shi a lokacin da ake so haƙuri da bayyana amma in abu da ta ƙare in abu da ta ƙare da shi in abu da ta kare in kaddara da ta kare kun da yake alkhairi ya same ka kan kaddara ka samu kaya aure ka samu matsayi ka samu kuɗi ka samu wani to wanda ni'ima ce ta same ka ita godiya ce ta ita wannan ba mu da ce a ya a ya fi sai da ba zai ya sa alkhairi ya sa abu da daɗi kina wannan ni'ima ce ta ce ya hakuri dai Allah madaukakin sarki ya ce Allah ba shi barkon ladan ba tare da hisabi ba ladan shi ba tare da hisabi ba mutumin da yake da hakuri to dai sun ci suna da hakuri kuma har da suna wasu shi da ayi hakuri zuwa da suna da wanda wannan aya wala ban ta ce ta inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab wannan wata wato da sabiri sai da kama da manzo a cikin suwata da asr ba ya an karanto da ba sai kuma zo wata wato bi marhaba kuma suka yi wasici juna sai juna da jin kai da rahama a ji kai masu rauni a ji kan waɗanda nufin da shi a ji kan juna bin marhama ai wa tawafu ba ba fa'alin da rahama wa shi mafa'alin su a fa'ilin mataki da hakuri da jikin kai a kan wayan da suke masu rauni da suke da Allah ya magana sai shi cewa ar-rahimuna yarhamukum ar-rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ar-rahimuna masu jin kai da kasa da su yarhamuhum ar-rahman Allah ba shi sarki ya dauka alƙawari zai ka shi yasa maza ya ce irhamu wa fil ardi duk wanda yake ban kasa ku ji kai shi ku tuka ya mishi yarhamukum wa fil sama wanda yake sama Allah ba shi sarki zai ji daga kuma maza da sarki ta wani hadisi la yarhamu Allah man la yarhamu Allah bai ya jin kan wanda bai ya jin kan a wani hadisi maza na kita laisa minna man lam yarham kabirana wani ne wakil kabila na wanda zai ya jin kan yawo na kafa da shi to zai ya tare da don kuma wanda wanda zai ya ji da wani kawai shi ba kira ana so ka yi da jin kai ka rinka tausayi zuciya ka da kuma ce ke shi shi ya ce abu kaɗan da yanzu ya ba kawai ka iya ce ka shi ke shi ka ci da ranar shi ana so mutum ya wanke na ya tausayi da jin kan na kasan shi Allah ce mu Allah ya tausayi wata wasan da saboda wata wasan da ma'amma sai Allah ba ku sarki sai ulaika ashabul maimana wa'annan sune yani ashabul maimana ba a san yani hannun dama wanda ya ga bangaren hannun dama ita ce bangaren aljanna ko kuma ashabul maimana wanda za a ba su hannun dama su a hannun dama ya zama to ko ba su cikin aljanna wa'ana to za mu kashe shi wa'annan shine ashabul mashaba ma abu san hannun hagu da yadda ba su sai a hannun hagu za shi da wutar jahannam za mu ci shi Allah ya ce wannan ne kafir wanda suka kafirce fi ayati da da ayoyin shine kafirai wanda sun kafirce da ayoyin Allah sun ki imani da alqur'ani sun kafirce da ayoyin Allah sun ki aiki da shi domin alkufru kubra da akwai kufur da istiqaq da akwai kufur da da galibin shi kufin da ya fi kafin cewa ta kudiri da akida yana wajin ta mana kafin ta aiki ko kuma da da kai kafin cewa ta aiki to wanda ka kafin ce ma'ayoyin Allah ba su kake ko al'abu ba ta ba shi ne ba abuta ainihin hagu ko kuma wa wata bangaren hagu za a ba su littafin su da na hagu duk wanda aka ba shi alama ce ta wutar jahannama ce ko kuma shi Allah ce wannan aya kuma wannan da kun da Allah ba ta ce bayyana ganin kira wani insha Allah da kuma karatu da shi ke hafa eh ya Allah ba ku ce ce ulaika ashabul mashaba su ne ba su ta hannun hagu kenan za a ba su ta da hannun hagu alayhi za a sanya su kira da wutar jahannama alayhi lahu mufada akan su yadda da kan wutar ba a kai da kake tabbaka su ya sa kanka sai kuma a da yake zuwa a kullum wuta alayhim daru musa da a kansu da kansu daru wuta wanda ke musa da wanda ke a biye da kofofin da suka aji a cikin shirin kuma da Allah ke sai shi inda alayhim دار مبتدع مبتدع كمشي مبتدع وفي الجنة وانت في حمد مبتدع تعالى يعني ليك وسلا يمشي حي أنسى حبيب وروبا وكل سلام وكل بيتيهم مبتدع آه وانت wannan shi ne ba kuma ba a wuta hannun abubuwan da aka wani ta fuskantar wannan shi ne da zai karshen wannan sura ta bala da insha Allah abin da suka fi gani Allah ta yi shi ne zan ba kun ba abin da muka yi su ne Allah ba ta samara insha Allah da da da eh kafi ne kawai da muka sani ba a buƙatar wani shawaka ke duniya. Imani da sauya in ya kasance na cilar ke ya aika, in ba na cilar ba yau ga yanzu. Wani tsohani ne da sauya na cilar, a na kan misal ka mance wani abu a gida za a kawo maka. Ba wanda kake buƙatar shi a gurin da ya kasa. Sannan kuma hannu wanda zai amso maka abinci, bakka da wanda zai amso maka abinci kullum zai kare wanda zai zai gida amso maka abinci ya kawo maka. za ka yi awwani awwani da zaruriya na cire wanda babu makawa shi ne za ka yi kamar hira tattaunawa wanda kake bukata ne za ka amma kawai haka nan mutum ya kunya zaruriya da yake shiga wannan da yake shiga facebook yana da yake shiga kana yin shiga da kuma da kuma to kana wani idan awwani da zaruriya ko kuma ya samu ya rashin zaruriya da yake shiga ba kawai shi yana gida da ita ko kuma idan ya kira a bakan sa yana musu mai sai ko kuma ya dinga kira matan shi ya kira fada wallahi ni gidan da marmarin shi dake kenan ma bayan Allah ba kai ko sai ka bu kawo wani akwai abin da yake da kila da a dauko ba ruwa mai dauko ruwa da dauko ba ruwa an kira yaka a gida bai dauko ruwa ba ka nemi wanda zai dauko ta tsoro za ka kira abu da kila wani abu ya an samu wata matsala ana bukatar a kira ya abu da shi da wanda babu makawa shi ne za ka yi an wannan shi a kuma hukunci ke ya kasance hukunci da ya shafi musa sai musa ta shi da in ya kasance ka babu ban taki ko ko babu ka baka abin shi da dan gurin yin islami kai za ka je da kanka a ko sai ka hau musa ka je ka ɗauko ba ba in ya kasance da bukatar shi ne Allah ya yi ka. idan mai miji ya hana mace zuwa makaranta da farko shi miji yana da laifi akan ya hana mace shi zuwa makaranta bai halitta ba mutum ya hana mace shi zuwa makaranta Allahumma illa inda akwai fitina inda akwai fitina to a wannan lokacin yana iya hana ta zuwa wata makaranta ba a iya fitin ya ta wata makaranta amma dole ne akan miji ko in yana da ilimi ya koya wa matar shi a gida wannan shi ne waji in bai da ilimi shi kika gani ne waji ne wajibi ne ya bar ta yi makaranta amma kuma in ya ga da akwai fitina to a wannan lokaci ne ya yi mata makarantar da sai wani idan wajibi ne mutum ya bar masu shi ta yi makaranta amma makarantar da ba su fitina in ya ga da akwai fitina yana iya hada su daga nan zuwa wani guri hatta da masallaci wanda yake ba wajibi ne ba akan mace wanda Allah ya tsara ta ta ya tanna ku ma Allah ya tsaya kada ku hana bayan Allah su je zuwa ga masallacin Allah to ina ga makaranta wanda zai bi wajibi ya akan ta mace ta san ilimi kuma wallahi in kamar ba ta ka zama ce shi ke ke jayi da Allah kai da ruwan wanda za ka tsara ne wallahi kai ne na farko da aka balla kuma ko kayi da malaman su su za su rubuce ka wata ran in kai wasa girin haida za a tsawa ba a biya karen gaji ya san tsare wa sai in kai wasa matakin sun ka inda za ka ce kirmi da shi wata wanda ya kaga na yi ƴaƴan ka za su taso da aƙida mai guda za su taso ba su san madarajar ka za ka iya matsuwa ka mutu ƴaƴan ka ba sa ta kai ba sa maka addu'a idan ka au idan ka bar matar ka zama to jahila ba san ba ka Allah to wannan ka san da cewa matar nan ta za ta dinga sa ƴaƴan ka sai da kai ba kowa bane ba kawai wani namiji ne take alfarma take zama alhali shi kake wahala kake nemowa shi sa za ka da dama yau matan da suke jahilai uwayen mata don jahilci raba raba alaka suke da ƴaƴan nasu da da ƴaƴan uwaye mata su dinga raba alaka tsakanin iya da uba saboda jahilci ba su san wani madarajar darajar shi ba tun wahalar da ta yi da yin wannan ubangi sannan kuma wanda ita za ta sanya wannan jahilci zai kai zuwa ka shi yasa amfanin namiji ne ba ta ka idan ba ta tana karatu za ta koyi ba idan mace tana karatu za ta fahimci asiri idan mace tana karatu za ta iya jirgin ta kubla idan mace tana karatu ana aure da zama aure ya fi kyau idan mace tana karatu haske mai ruwan ne a gida idan mace tana karatu kamun ta nema abinci tana yi maka addu'a Allah bai yi kana ya Allah Allah ka Allah baka Allah baka amma an mata karatu ya la'alla da akwai macen da ya yi kiran gangara da gangare da aka ba da labari mijinta ya huta zai ce goyi neman aiki direban sai ta addu'a Allah ya sa ya haka da ya sai mutum ya kama shi a hanya to kaga wannan rashin ilimi ne da ko mutum kai ya hana mata shi zuwa da ilimi amma ana iya samu inda makarantar dole ya ka zo wasu makarantar haka karanta in ya kasance makarantar da suke so wuri ne za a je a yi ta hira ko a dinga faranti ko a dinga mutu ya yawa to wannan tana da aiki ka ana ta wannan makarantar ki zuwa ga makarantar da kai Allah ya maka mata alkhairi abin da kuka bijire Allah ta ki zan haka da abin da kuka rubuta Allah ta farka mana subhanahu wa ta'ala inna Allah la ilaha illa huwa
Thank you. Thank you.